أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قولك والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره وامتداره العظيم يا همة الشهيد أريد هذا هذا المعذر وتأتي بنظرة تأتي من الزمن رك شرع لي سري ويسر لي أمري وأرد وجن لساني يوم القول اللهم زد نبيك ورسولك تعظيما وتشريما وتكريما وحفظ مقام المعبود الذي وأتوا إنك لا تولد المئات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين الله سبحانه وتعالى yana ci gaba da bayanin abin da ya aiko ɗan adam ne duniya da sakamakon da zai biyo baya kowane adam ya zo ne duniya saboda ya cika zuwa ya kowa bangare wa'in ma wanda ya imani wa'in ma wanda bai imani ba ba na uku shi ne Allah ke cewa innal abrara mutanen kwarai managarta almumina masu imani ma'ana wa'inda allazina yu'minuna bil ghaib as-sadiqina matabbata bi imanin a cikin gaggata wasu samu Allah da kadaita Allah da kamala Allah labina ibil wallahi suna cikin ni'ima madawwamiya jannati shine aljanna وإن الفجار فوق وإن لبن الزبا يعني الأبرار من قرتا تأكا كيوشن الفجار فوق وإن لبن من قرتا بعض تكونا تلئين وإن أكي شما تنشي وإن أكي شما ورب وإن كباتشي وإن بعض الجارة تكونا وإن الله كي شما كباتشي وإن بعض الجارة الكفار كافرين لفي جهيم سنة في جهنم نار موركة wuta ce mai tsananin kwankona ya fi zama ya launa za su je ta ya launa ha za su kwankona da ita ayyar hudu na ha za su je ta ya ƙasu na ha za su yi kogayyar zahi a cikinta ya wace rana ce allah ce yau makini ranar da kurwa za a gama shi sakamakon aikin da ya yi wa'in ma mai kyau wa'in ma mara kyau ولا هم عنها بغائبين wama mun da ga'ibina kuma ba san ga'ibina masu fakewa laɗe ba an haga bane shiga wuta lokacin da aka ba su takardun sakamakon su na shiga wuta to ba su da malama wadda za su fake ba a kansu ba ko kuma wama mun an haga ga'ibina ba mu san da murajina wanda za su fita daga cikin wannan wuta ba in su shiga su shiga abada وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك يا رسول الله ba ka da masaniya da ma yawon addini abin da ake kira ranar sakamako zami don ranar fattaro ba so ma an ma addini sannan ba ka da masaniya da abin da zai gudana ranar sakamako sai abin da muka sanar da kai wanda muka baka labari tazimul shani girmamawa ce ga lamarin ranar kiyama yawma ya tamliku na نفس لنفس شيئا wanda shi ake kira adabu tafsiri ويومئذ لله adabu tafsiri ko adabu bayani an ce annabi ba ya da masaniya game da lamarin abin da zai gudanar tashin ran tashin kiyama sai Allah ya biyo da bayanin fassara abin wace rana ce ko ko menene abin da ba a sani ba a ran nan Allah ya ce yawmun wata rana ce da nafsun rai la tamliku shay'an ba ta mallaka komai li nafsin ga wata rayuwa huwa zalika yawm shi ne wannan rana ta kiyama nafsul kafiri rayuwar kafirai la tanfa kura ba ta amfanin wadda wata rayuwa daban shay'an komi bihi ladil mu'mini amma banda masu imani su kan masu imani suna amfana yan uwansu a wannan rana wal amru al'amari yawma irin wannan rana lillahi duka komi da komi ya koma ga Allah subhanahu wata'ala fi zalika al-yawm aw wannan ranar la ghairihi babu wani abu ga wani Allah sai Allah subhanahu wata'ala ma'ana ko da aro da Allah ka bawa na wasu abubuwa to ran nan zai kaɗa kayan da ya baya aro misali Allah yana ba da aron wadata ga wani a ce wani mawadaci ya ba da ilimi aro ga wani a ce mai malami masani ya ba da mulki ga wani a ce mai sarki basarake to duka ran nan da wata dama da Allah ka bawa zai an shi komi da komi ya koma gare shi sai Allah ce wal amru yawma idin lillahi ran nan duk aron da Allah ya bayar ya tattaro abin ne ya rike makai ne To. la amra li ghairihi fi babu wani al'amari ga hannun wani Allah ko da irin wanda ake cewa an wakilta mala'ika Jibrilu da gudanar da lamarin wa'ali an wakilta mala'ika Mika'ilu da lamarin ruwa an wakilta mala'ika Isra'ilu da an abusa aho an wakilta mala'ika Isra'ilu da an salarika da sauran abubuwan da ke zuwa karkashin waɗannan matakai guda hudu to dukkan su maran nan za a shirar su duk al'amarin ya koma ga Allah zan ba mai gudanar da komi ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala a ran nan ba wani wanda zai shiga tsakani sabanin nan duniya kaga ita duniya ai kowa yana da mallakar wani abu ai kaga wani wuri Allah cewa yayi wa antiqu mimma ja'alakum mustakalifina fihi ku ci ya ku mawadata bisa ga abin da Allah ya halifantar da ku na dukiya sai wanda aka ba wadata to an ba shi wakilci akan wadata ya ce da dukiyar Allah in ya ce Allah ne ya ya zama wakilin Allah wanda aka ba ilimi idan ya ciyar da ilimi ma'ana ya karantar da wasu ya ciyar da abin da Allah ya ba shi ajiya ya zama wakilin Allah a cikin zartar da ilimi wanda aka ba sarauta idan ya zartar da adalci ga al'umma ya zan wakilin Allah a cikin zartar da sunan Allah al'adu ga al'umma to ranar alkiyama Allah zai ashe duk wanda dama da ya ba kowa ai kaga nan duniya shi dan adam yunadiullah yana jayayya da al'amarin Allah Allah ya ce yayi ya ki ko ya ce ya bari ya ki bari kuma Allah ya mutun ta lala ya sama ido to banda ranar alkiyama ranar duk damar da Allah ya ba dan adam za a kwace shi gaba ɗaya idan wani yawo idan wani abu ya akuli a hadin ga wani kulla ɗarfe zai shiga ta kowace hanya kamar yanzu nan nan duniya an ɗauki mutum an kashi ko gidan yan sanda ko ga alƙali ko ga mai kama da haka to ana irin hanyoyi a ji hanyoyin da za a sha ko a yi beli ko mai kama da haka to amma yau rana kiyama a falasha wannan damu babu ta wani bai taimakon kowa kuma ba a sa dukiya don ta gama aiki na duniya ba mataimaka zuwa taimakon ɗan adam alamu harabatin la bisa a saba ma Allah a yaƙi Allah Allah ce a yi aƙi to ba wani mataimakin haka kamar yanzu da wasu ka hitowa su ce ai ana neman ma ɗan adam ƴanci na cewa ya yi abin da ya ga dama don shi a da rayuwa ta shi ya mallaki kai har a ce a ba dama ga 'yan luwaɗi da 'yan maɗigo saboda ni ai damar ce suna da yancin su yi abin da suka ga dama to duk waɗannan damar makin wani ɗan adam bai da dama ran alkiyama ya toye wannan shaɗa daga banza sai Allah don dama Allah riga an shita mai wannan halin ma ko yake kada ma a ce ina masu kaza ranar kiyama sallama ɗaya shi ta rage ba wani mai sauran motsa har Allah zai shekara dubu yana faɗin limanin mulkul yauma ba mai ansa Allah na faɗin limanin mulkul yauma sai shekara dubu Allah na tambaya ina masu ikon suke. sannan Allah fa yujibu nafsahu bi nafsi sai Allah ya karba ma kai ne da kai ne ce lillahi wahid qahhar yau mulki ya koma ga Allah makadaici wanda ya rinjayi komai da kowa ba abin da ka kasancewa sai abin da Allah ya ga dama ban ji ba sarkin musulmi haruna rashidi ya fita wata rana ya dawo daga aikin hajji sai ya ji wani mai kira yana kira nai yushan rif ismahu ya tsiraitar da suna na yana ce mashi ya haruna ya kai haruna ba magana sarki kamar kina da aka cewa Allah ta maki sarkin musulmi ko honorable ko mai kama da haka to ba ko guda sai ya ce a tsaye da runduna gaba ɗaya ga al'ada idan ana tafiya ana sa absitara ɗan bodyguard wanda za su shiga da gaba gabanai har yadda ba wani wanda zai ganin sarki musulmi a for security reason saboda ni saboda idan ana buƙatar cuta mu wani a cuta mu sarkin musulmi to ba a gani ne balle cuta wata kai gare shi kamar yadda wanda za a sa kwamboyi wanda ba a san mota da gwamna ko shugaban kasa ke ciki ba ana tafiya da motoci daban-daban da gudu a guje to haka nan su ma tun duniya da ana irin waɗannan abubuwa to sai sarkin musulmi ya ce to a jaye labule a tsaye da runduna aka yi haka sai ga wannan mutum mai kira da ya iso ya ce ya kai haruna rashid sai ya ce kai ka kosan kowa an yi kake kira na da suna na tsirara wancan haɗin ko ka san wanda kake magana da shi ya ce na san kuma da ya kwani ka magana da shi na san ka kwarai ya ce to wani ne wa an ni sai ce kai ne wanda ya an zalunci wani a gabacin duniya a yammacin wani a yammacin duniya wa an tafi aka salma shi kana gabashin duniya kai kuma Allah zai kama kan laihin cuta mu wancan mutum rana a jiya to sai sarkin musulmi ya kama jirgin ya nuna ya gano kenan sarkin musulmi ɗaya sai ce to me kake gani daga halin da mu masu sarauta muke sai ce a aiko wani ɗan adam yana da suna yana da sifa yana da kamannu a cikin littafin Allah Allah ya tsaga mutane ka zo biyu, ina sa ran kana cikin ɓangare guda. Allah ya wuce wata kalma, inda al'abarar da fi na jirin mutanen kwarai managarta za a kai su gidan nema. Mutanen banza ko za a kai su ta jirima, to cikin wanga layin wani ka ɗauka. To, izan ba amsa, ba amsa zai faɗa shi wa gabe tambaya. Sai to yanzu ne za ka faɗi game da ayyukanmu. saboda ni saboda ni da kai ma ga tambaya mu muna aikata ayyuka na alheri kafiran da yawa sai shi wannan ba Allah sai ce mashi inda ma suka bar Allah kuma yana da kira aikin da kuka yi in kun yi na kwarai tare tsoron Allah Allah zai karba idan ba ku yi na kwarai ba ko ni yawa aiki in ai Allah bai karba sai Haruna shi ya ce wannan mutum to yanzu mu ga mu jikoki ne na annabi alaihi salatu wasalam me za ka ce game da wannan alaka ta mu tamfau na za ta amfane mu ranar kiyama ƙara sai ya ce mashi halan baka ji ayat qur'an tana cewa in an yi musan tashi a kiyama rannan ba magana wani dan wani ba dan wani jikan wani yau ba ina wannan rana wala ta annan masu dangantakan ma ba su jani wayo ina daga cikin jikokin wani ko ɗiyan wani wannan ba ta amfani sai ce to ai akwai ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sai ya ce to ai shi Allah cewa wala shu'una illa liman tabi ana annab annabi ba ya ce to da dukkan wasu masu ceto ba su ceto sai ga wanda Allah ya yarda a yi wa ceton sai ke mai yanzu na ji kayan wa'azi kuma ya ratsa ne amma tambaya ta gare ka faɗi buƙatar da aka gare ka a riya ma ita mu wuce wata shi ka yi ta ga naka labar sai ke sai ke to lalle ina ko da buƙata daga birni na bi ina so ka gafarta min zurbi na ka kai ni gidan aljanna sai ce to wannan ai ban da iko akan shi ƙalu sai ce mashi idan la ta kadu alaka la ilahi dan idan la ta kadu alaka la ilahi kenan ba ka iya biyan bukatar ka sai hankali shi yake mashi balagani an alaika duyunan kabilatan labari ya rubuta cewa ana jin ka ba koza wani ku an akali a anka ina son in biya maka waɗannan ba koza da ake jin ka sai yace mashi ai sarkin musulmi kani da bashi ake hukukar alami ne kai da aka ne bashin mutanen duniya gaba ɗaya a matsayin sarkin musulmi ka biya haƙoƙan mutane allafi aka zama min yi hukukar wanda haƙoƙan mutane da alfisa kanka ya yi bashin da kaka sa ran amalina wanda aka yi bashi ai ba biya wani bashi na dafa ba ka wanke da dafa ma'ana kai ana bin ka bashi kuma ka ce za ka samu bashi aka ba ta ruwa sai ce to zan rubuta ma albashi duk wata su sallamu ko wani wata a miƙa wannan albashin da ya ka zuwa gare ka sai wannan mutum ya kyalkyashe dariya ya ce kai bawan Allah ne, kuma ni bawan Allah ne, kuma Allah ne mai ba kowa. Kana sa ran Allah zai tuna ka wayan sami ni ko ya mance da ni ana ni, amma mamakin hauka ka sarki musulmi. To sai sarki musulmi ya husata, an ce min mamakin hauka ne. Sai ya ce, to lalle abin da ya kamata wannan ba Allah a kashe shi ɗan magani. Ta al'adaba ma'ihu. wannan mutum ya muna nazari ga sarki mutum ya muna maganganun da bai bai kamata a wannan sarakunan ba ku kashe shi alhali shi ne ɗan uwan sarkin musulmi ga zumunta wanda ake kira bululu wato shi bululu wannan ba Allah yana daga cikin biyan sarautar da ya ɗibi al'amarin yau da kullum da ke gudana gidan sarautar ya ɗibi abin da aka bani na lahira sai ya auna ya zana ya kashe ya zana ya kashe ya ce to ni wanda ba ta nan sai ya tattare ya koma masallaci ba da aiki da zikirin Allah to shine ran nan sarki musulmi ya fito ya dawo daga makka to shine ya kira ne yana son ya tsada wani sakon wa'azi gare shi sai karanta da wannan gamar kallon to sai ya sarki musulmi rai ne baci sai shi ba abin da amma kama illa a kashe shi sai sashen wadawan sarki suka ce la la la ko kusa da kai ne sanihu a meren gwamnati kada ka kashe shi sai kuma shi muhululu sai kuma na dariya wa kale shi a shaddu hamakatan da ku daga cewa wai kada ya kashe da shi daga cewa a kashe ban san wanda ya yi wauta ba tsakanin ni Allah ya sami ajali ya ce sai rana kaza zan mutuwa shin in ajali na bai yi ba yace zai kawo shi da shi a maganar da yawanci za ta fada ko ta Allah in kuma ajali na yayi kun ka ce a kada yayi shin kuna iya maganin ajalin nawa wanda ke kusanto da ajali shine Allah lam ya haɗu bai kawo ka tina ba wanda ke son ya jinkirta ajali na halara wanda ka son ya jinkirta ajalin halara wanda halatto shi kun bai yawo yanzu idan ajali na halarto kuna ceto na wani sarkin musulmi ko ko idan ajali na bai halarto ba kuna da ikon ku ɗauke mini a ku kawo ajali na yanzu to wannan majin wannan wani lokacin ya kadiru hadal majnun an ya katulan shi sarkin musulmi sai ya ce to wannan wani lokaci ya hukuta ya kashe fa zahaba anhu ya ya bashi to shi wannan ba Allah dai a takaice yana cikin bayan Allah waɗanda suke waɗannan bayan Allah nan da ake waɗi inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abaraka sama daga cikin bayan Allah akwai mutanen da da za su yi rantsuwa ga Allah ko su Allah wata magiya to Allah zai zartar da abin da sun ka ambata saboda suna cikin waɗanda Allah ya dade shi yana faɗin maganganu da dama suna tabbata
بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون سورة المطففين سورة كنان sun ta ma'auna kuma wasu ma'aunan masu tawaye mudu ba dukkan ma'auna ba na makiyatu an sauka da ita makka wa ayatu ayata salatu ayatan aya 30 ce daidai bismillahir rahmanir rahim wailun kalimatu azabi kalma ce ta azabi awwadi fi jahannama ko ko wani fari ne a cikin wutar jahannama wanda wutar jahannama ita kanta tana roƙon tsari daga bala'i da cikin wannan fari shine Allah ke cewa wailun wannan farin azaba ya tabbata lil mutaffifina ga masu tawaye ma'auni alladina waɗanda idan taru alal nasi in sun zo su yo abu yastawfuna suna neman a cikin mu ai idan ka minan nasi in sun yo abu suna neman a cikin mu ala anan jama'a min yastawfuna alkaida suna neman a cika musu buhu ko ku a cika musu mudu ko ku a cika musu ma'auni na nauyi iwai za ka nuhu amma in za ku auna wa mutane an wata nuhu ko za ku fi musu awo na nauyi yusi nuna sai ku tsaure makeyi ko kuma su tauye mudu har ya kudu na alkaila suna tauye ma'auni ma'auni na mudu abul wazna ko ma'auni na nauyi wannan shi ake kira tauye mudu muni ba su lil kuwati yana daga cikin abin da ka tsananta sa azaba da Allah subhanahu wataala a yana daga nau'o'an yana daga nau'o'an wannan tawaye muni a sawon abu mai kyau a sawon mara kyau a garbaya don ya ƙara yawa ga zahiri sai a maida shi lemu to shi mai kyan wanda in sai an sa tiya guda to shi yanzu wanda sai an sa tiya da rabi ko tiya biyu to kaga abin da ya rage ya zama tauye mu mai tsaye mudu to yana daga cikin tauye mudu ma sai haka sun tsoro Allah subhanahu wa ta'ala mu bani madiran amin sha Allah ya ambaci hamsin da hamsin maza Allah ta zama cewa abu biyar sakamako ne abu biyar ma ɗaffa mutil wazani mutane ba su taɓa tauyewa daga awon nauyi tilmizani ko ba taba tawayewa ba ga ma'auni na nauyi ko na waya a ce sai an kama ku da wani a jisini na da shekaru almulki ba da wani kaga mari la ya fi ni illa kusan ba a jikin kawo mari ga jama'a sai tawaye ma'auni tawayewa da kai a cikin ma'auni wal wani ko ma'auni na nauyi don haka ashe tun sadda an kaga an haɗu da fari to a yi wa'azi ga masu tawaye muruwa daga cikin kawai mudu din nan inda ya ba lalura ta canjin masayarwa ba misali kana zuwa ka sayar da babban tiya amma inda hake kaiwa ka sayar da karamin ma'auni suka amfani to wannan kaga dole ne ka bi hali dama abin da an ka ce a yi awo da ma'aunin gaba gari don haka ko da za ka tafi ka sayo da karamin ma'auni in ka sai wurin da ka sai ba da babban ma'auni kaga dole ne ka sai da babban ma'auni to kaga wannan hali ne mutum dan adam zai auna ya gami an mahita idan ya sayo da babban ma'auni wurin sayarwa kaga shi wannan riba ga hini take amma idan mutum ya sayo da karamin ma'auni ya zo zai sayarwa wurin masu babban ma'auni to bai yiwa ya ce zai aiki da munin da ya sayo can don nan ba shi amfani ba don haka daidaita mudu hannun ga hannun hukuma yake don haka idan aka ga fari ya faru to amma da jan kunnuwan ma'auna ko ma'auna na buhuhuwa ko ma'auna na kwanoni ko ma'auna na nauyi to duk waɗanda idan sun cika ma'auni Allah zai kawo ruwan sama mutane ba su taɓa yayi ɗaiɗaita zina ba fatan sai an jamce da alloba da rashin lafiyoyi wadda rashin lafiya ma da ba san kanta ba kaga duk da haka rashin lafiya suna warkuwa ba san ka rashin lafiya ba sanadiyyar shi ne yawan zina idan kaga alloba ko alloba ko rashin lafiya wadda ba sani ba yawan dalilin ta yawan zina don haka ga abin yanzu ya zama ruwan dare sai dai roƙon gafar Allah wala mana um zakata mutane ba su taba hana zakka ba wa mutisal madar face shi ma sai Allah ya rike ruwan sama kaga kenan an samu hujja guda biyu da waccan ta farko tauye ma'auni da wannan na biyu hana zakka to su ne miyagun abubuwan da ka sa Allah ya rike ruwan sama sai a ce ga shekara ba za a yi ruwan sama da yawa ba to ba a da kawo waɗannan abubuwa in ji annabi in ba waɗannan abubuwa guda biyu ba tauye mudu na nauyi ko tauye mudu na kwano ko kuma hana zakka waɗannan su ne abubuwan da ka kawo bari ga al'umma in an ka in aka gyara ma'auna to Allah zai kawo ruwan sama in aka gyara zakka aka ba da zakka Allah ya ga ana sallamar talakawa ne in ya bayar to shi ko Allah zai kawo ruwan sama ya kawo albarka ga gonaki amma idan suka daure sai Allah ya daure sana'a sai a samu abin kuma alfidin da akwai shiga ma anzalallahu mutane ba su taɓa hukunci da ba abin da Allah ya saukar ba alaihim aduwan min gari face sai Allah ya tsora musu makiyi daga wajensu har yanzu waɗannan suna cikin matsalolin da ke damu al'umma a halin wani hadisi ya dunkule dukkan matsalolin ƙasar mu halin muddin ana hukunci ba da abin da Allah ya ce ba to shi ko Allah zai kawo maki ya ba shi dama akan musulmi wala na kalun ahada mutane ba su taɓa walwala alkawali ba ba a sahun bayanan face sai Allah ya kawo saɓanin fahimta tsakanin mutane su ta gamka da juna a ga waɗannan abubuwa in muka tattara muka yi ba sai muka su ne matsalolin al'umma ba su wuce waɗannan abubuwan guda biyar ba Allah sauki Allah ya yi mu walwala alkawali ya zama dare ka alkawalta alheri za ka mutane kuma ka zo ka walwala ko kuma za ka yi wani aiki na alheri ko gyaran makabarta ko gyaran makaranta ko masallaci ko taimakon marayu ko mai kama da haka har a kai gama wasu da an rubuta takardu an kai matsayin za a yi sai abin ya fuska kamar wanci to duk waɗannan abubuwa suna daga cikin walwal alƙawalla kuma shi Allah da ka bawa ya baka amma ka sha bayan Allah mai gabaci sun tsaron zaka kuma baka zo kai ba to waɗannan matsaloli ne waɗanda shi ma Allah sai ya kawo dama gare ku za ka Allah shi ya yi mana daga matsaloli. Shi ne kawai ma'auni din nan a cikin ma'auni na nauyi walkai ko ma'auni na mudu min muji ba su jadabi yana daga a cikin da ka wajabta samun rashin ruwa da fari. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ala zunnu ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الله سبحانه وتعالى yake cewa waɗannan mutane masu tauye ma'auni na nauyi ko masu tauye ma'auni na mudu ma'anan ma'auni na mudu kwano abin da aka aunawa da mudu ko kwano ko tiya ko ƙwarya ko kamu na haka ko kuma sauye nauyi na sikeli yawa to dole ko wani kilo to dole ga su ne Allah ka magana kan alazun ula'ika waɗannan bayan Allah shahalambar san annahun mafutuna za a tare da su liyonin ga wata rana addinin rana mai girma ba ranar da dan adam zai karanta laifin da ya yi da kai ne da kai nai a ce mashi ikira kitabaka ka fe bi nafsikal yawma alayka hasiban karanta laifin da kai duk duniya ta jiya kana maɗi gabacin duniya da yammacin da kowa yana ci kai ne dan wani jikan wani nagari kaza wanda ka aikata kaza ga mudu ko kuma ku ne ka zannawa ku ce ya kamata a tauye mudu ko ya kamata a ƙara farashi ko ya kamata a kuntata ma jama'a kan abu kaza ranar alkiyama duka Allah zai tambaye ku kai bayani da kanka masu tauye ma'auni ko ma'auni na nauyi annahu sawfa yu'atuna bustan za a tsada su ba nan gaba kaɗan wa yuqafuna a tsaye da su bai da yadda Allah tabaraka wa ta'ala ga zan daɗin Allah a cikin rana mai girma ranar da ba kariya yau shafi an saƙin ranar tonon asiri to in ba san ta ba shine ranar kiyama an ambace ta babbar rana don rana ta wannan rana hamru ha yura'afu laha hamru ashir sarwani zahin da aka yi ga shekara goma shine za a dunkulewa a tattara ga rana guda zahin rana na shekara goma zalika lil za a tara shi a cikin ranar wannan ranar kiyama to yau ga ranar ta zo baina na wa baina ha masafatu alfaisalatin a yanzu tsakanin mu da rana tahiyar tahiyar mil dubu biyu wasu karzabu amma a alkiyama za a dawo da ita ila kutsin na zuwa dab da kamun yan adam ashirar isra'il gwargwadon kamun goma a kadai hamsa mitire mita biyar a wanda kullum libasin dukkan zuwa jiru za su tashi a wata ƙulu a wata ƙulu kullum jamin ko wani ciki zai yi magana dukkan kwanya za ta yi magana a kalmar za ta waɗe ha ha ga abin da a cikina sutura ta kwashe ma'ana likawani ya tuɓe ya ce gashi ciki ya zuɗa abin da a cikinai kwanya ta zuɗa abin da a cikinta min shi da dalhati saboda tsananin zani a kada a mance ita wannan rana yadda ake faɗin waɗannan bala'o'a nata to ya fi danganci wanda bai mata tanadi ba wanda Allah ya ba ikon yi mata tanadi to suna cikin inuwa al'arshi in mutum bai kai can ba to yana cikin waɗanda Allah zai zai ba kariya ga zahin rana ba zai ji zahin ranar ba ga a cikin ranar amma Allah zai ba da kariya mutum zai zanna cikin sadakar da yi sai mai inuwa zai zanna cikin tallafi da ya mai inuwa zai zauna cikin aikar yaki da ya mai inuwa har ya kai inda yake cikin waɗannan mutane mutum bakwai waɗanda Allah zai kaiwa cikin ilo al'arshi tun ranar alkiyama sai dai a buɗe masu AC suna kallon abin daga gudana turan nan ba ranar tashin hankali ba ce ranar kwanciyar hankali ce suna kallon abin da suka gudana na aikin alheri yana kai yana kai kawo kansu suna kallon waɗanda ba su aikata aikin ƙwarai ba cikin matsala. A cikin ranar da matsala ta yi nauyi ne kamar gwargwadon shekara dubu hamsin. Yau mai ƙumin nasu, ranar da za a tayar da mutane, min kuburihim da kaburburansu, lirattil alamina za su ta samu ubangijin alhalayen talikai li'ajili amrihi saboda shirin umarnin Allah wani zafi da binciken takardu wani zafi da ba sakamako ga masu ayyuka.
Kalla inna kitabal fujjari lafi dijji.
Kallarar tsawatarwa ne ga waɗannan mutane masu tauri. Ku fi sanin inna kitabal fujjari littafin masu aikata ayyuka na miyagun laifuka. kutiba a'malu kufari an rubuta ayyukan kafirai shi littafin da fi yana cikin wani kurkuku kitabun jami'un wani tahe ne babban mastanin wanda an ka tattara dukkan ayyuka ta ashiyadi wal kafarin miyagun shaɗanun aljanu da kafirai fi makanin a cikin wani mahalli asfal ali can karkashin kasa azzaƙar ta bakwai wa huwa mahallu iblisa can ne inda harfatar iblis take wasu nuni da suna sai wama adraka ma tijji kuma azaka ya rasulullah baka san da masaniya ma tijjino abin da kira hukumar hukumar tijjino ba ai ma ala maka hadal mahalla Allah bai sanar da kai wannan mahalli ba yusu da hali saboda ba wurin da ake son ka zo kallo ne bane kitabun marqum kitabun wani zahiri marqumun da aka zane shi kuma mahkumun wanda an kulle da ayyukan da sun ka riga suna gabata an riga an gama hukunci wanda ya shiga cikin wannan babban littafi to ba shi babu rama Allah shi ya shi mu
ويل يومئذ للمكذبين wai sun san da azaba ya tabbata jil mukazzibina ga masu sarewan tawwa allazina yukazzibuna bi yawmin dini الذين يكذبون بيوم الدين masu sarewan tadda rana wuce ranar sakamako
وما يكذب به إلا كل مؤمن أثيم وما مستجنبين Allah subhanahu wa ta'ala da ya gane wannan rana wata ke ranar kiyama wadda yau mai hukumun namu ranar da mutane za su tsayu da rabbil alamina zuwa ubangijin tarikai zuwa karɓar umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ce ma ni zubi ba mai tsare manta da wannan rana ya san mai gaskatawa rashin gaskatawa shine rashin ɗaukar mataki ga wannan ranar wanda ya gaskata da wannan rana zai ɗau mataki gare ta abinda an masuli a ta wannan rana zai gaba da shi wa ma'aika su bi ba mai tare wanda wasu yi da wannan rana illa kullum mai tare face sai ya dukkan mai ƙetar iyaka mujawidul haddi mai ƙetar iyaka asirin mai yawan aikata ayyuka na asha
إذا تتلى عليه آياتنا قال أسائر له ولي ya tulle alai ayatu wanda in an karanta mishi ayatuna ayoyin Allah subhanahu wataala alqur'ani qur'ani kana sai yace asatirul awwalina ga ta nace ta mutanen farko ai alhikaya hikayoyi ne allati tudira kalima wanda an riga an rubuta su tun da dai wanda babu tabbas gare ta
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون kalla tsawatarwa ne ga masu karyatawa ga wannan rana ta sakamako saboda Allah ya bada hanyoyi da hujjoji ta sanin rana alkiyama don haka ba wanda karyatawa sai ne ke tafiya bal Allah ce ko kusa ma kanu yakzibuna abinda suka zan kuna tsoronta na ayyuka na asha min al ma'asi na ayyuka na sabo wa huwa kasarai shine kamar tsatsa rana to shine rana yayin tsatsa ala qulubihim ga zukatan faka shiha sai ya lulluka zukatan ya zan ba su ganin gaskiya to rana shine ke kawai tsatsa ala qulubihim ga zukatan sai zan ba za su gaskata da wannan rana ba
صدق الله العظيم
Amin malam. Amin malam. Amin malam.
Allah
الله